محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau ashirin da biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas kuma ashirin ga watan shida miladiya dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 28 cif cif za mu tashi aya ta 119 a cikin suratul ma'ida malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana tattaunawar da za ta gudana tsakaninsa da Isa alaihi salam tattaunawa ta farko aka game manzanni ga baki ɗaya yau mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum aka ɗau annabi Isa alaihi salam a matsayin misali Allah ta'ala ya faɗa mana irin tattaunawar da za ta gudana tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to bayan an kai ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce Allah Allah zai ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan ranar ta kiyama ita ce ranar da masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su lahum jannatun suna da aljannatai da tadri min tahtiha al-anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikinsu har abada radiyallahu anhum Allah ta'ala ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da Allah zalika alfawzul azim wannan shine rabu wanda yake mai girma malaman qira'a sun kasu gida biyu a game da yawmu anan qurra'u guda shida sun karanta da hada yawmu suka yi mamimun rufa a inda al'imamu nafi shi kadai ya karanta da yauma haza yauma yanfa'u sadiqi na sidquhu shi ne al'imamu shatibi yake cewa wa yaumun bi raf'in khud wa inni talatuha wali wayadi ummi mudafatu hal'ula shi ne wa yaumun bi raf'i wa yaumun bi raf'i ai قرأ الأكثرون برفع الميم في يوم malamai alƙurra guda shida a cikin guda bakwai da ake da su sun karanta da yima yawmu rafa haza yawmu kamar yadda malai karanta haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum amma al-imam nafi'u shi kadai al-imam nafi'u al-madini da almajiransa guda biyu wakshu da qalun sun karanta da yawma haza yawma yanfa'u sadiquna yanfa'u sadiqina sidquhum wannan ita ce ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su Allah ta'ala ya ce a wannan wuri suna da aljannatai waɗanda ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu kuma in sun shiga har abada ba za su fita ba sannan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wannan shi ne rabo mafi girma al-imamu shaukani rahmatullahi alaihi yake cewa a cikin tafsirin tafatul qadir ay sidquhum fid dunya gaskiyar da za ta amfani masu gaskiya ita ce gaskiyar da suka yi a duniya gaskiyar da ka yi a duniya to za ta amfane ka a lahira shi yasa suke faɗa suna cewa a sidku manjatu tun kafin zuwan musulunci wannan karin magana ne uksun bin faifi ɗaya daga cikin masu fasahar larabawa a cikin karin maganganun sa yana cewa a sidku manjatun wal kadhibu ribatun ƙarya shakka take kawowa a zuciya amma a sidku manjatun gaskiya tsiratarwa take ba yadda za a yi a ce kayi gaskiya komin daɗin daɗewa to kai za ka ci nasara ba yadda za a ce mutum ya yi gaskiya kuma ya asara so daga gaskiyan nan ita ce ake bukatar mu da ita malaman mu suka ce gaskiya abin da ake nufi da ita muwafaqatul qawli lil waqi'i ka faɗi magana ta dace da halin da ake ciki sai ka ce yanzu ka ba wani labari ka kira shi a waya kana masallacin nan sai ka ce ga ka a masallacin ibn al-qayyim a tudun jikun ana gudanar da tafsiri kaga kayi gaskiya amma da kana masallacin nan sai wani ya kira ka misali sai ka ce masa ai kai yanzu ka kama hanyar Kaduna to kaga mukhalafatul qawli lil waqi'i ƙarya kenan magana ta saba ma abin da ake ciki malamanmu suka ce gaskiya kala uku ce akwai as-sidqu fil i'tiqad akwai as-sidqu fil amal akwai as-sidqu fil qawl akwai as-sidqu fil i'tiqad gaskiya a aqida ya zama abin da ka kudirta a zuciyarka shi kuma kake faɗi a bakinka wannan shi ke ba da imani as-sidqu fil i'tiqad gaskiyar imani kenan shi yasa idan sun tashi za su yi tarihin imani sai su ce al-i'tiqadul jazim as-sadiq fil qalb imani shine mutum ya kudurta wani abu tabbas a zuciyarsa kuma da gaske yake kun ga as-sidq fil i'tiqad munafikai abin da suka rasa kenan ba su da sidq as-sidq fil i'tiqad idza zaqa al-munafiquna qalu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون آمنوا بأفواههم أما ولم تؤمن قلوبهم da baki sun ce sun yi amma a zuciya ba su yi ba wannan gaskiya kenan as-sidqu fil i'tiqad sai as-sidqu fil qawl gaskiyar magana ita ce wancan tarifin da muka yi muwafaqatul qawli lil waqi' ka faɗi abin da yake a fili kuma haka yake ko da a zuciyarka ba haka kake nufi ba kai amma dai ya dace da halin da ake ciki sai a sidku fil amal aikin kai ya daidai da abin da kake faɗa kuma aikin kai ya daidai da abin da ka kudurta a zuciyarka wannan gaskiyar ita ce yau take ba mutane wahala mutum zai abin mamaki abin da ba a bukatan ma kai ƙarya ba wani abin da za ka yi in ka faɗi gaskiya ba za ta cutar da kai ba amma sai ka ga mutum ya yi ƙarya da Allah kana nan a ba na nan ina Legas ko ina Kaduna kuma yana Zaria tun farko farkon fitowar wayan nan ba zan manta ba na taɓa shiga cikin gari daidai kofar doka motar da na shiga tana fitowa a kofar doka aka kira wata mata tana bayana a mota aka kira ta a waya motar haya tana kofa ta sha'i ganin nan ma na kawo kura amma ba zan shigo gari ba sai bayan yammaci tana kofar doka ma ta ce tana kurar kano na tambayi wanda yake kusa da na ce akwai kura a zariya ne ko nan wajen ana kiran shi da kura ne ƙarya ta zama ma mutane kowa da manya da yara kowa ƙarya to kun ga bala'inta na da yawa so da kasirku man jato so da ka gaskiyar masu gaskiya za ta taimake su a lahira in kai gaskiya a duniya to ranar lahira ba za ka ci bugu ba wa qila al imamu ash-shawkani yace wa fil akhirati gaskiyar da za su yi a lahira hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum gaskiyar da za su yi a lahira dama ba ƙarya a lahira ai shi ne ta limamu a shaukan ta ce wal awwalu aula amma fassara farko ta fi gaskiyar da mutum ya yi a duniya za ta taimake shi a ita za ta amfane shi a lahira domin a lahira babu ƙarya yawma naqtimu ala al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun saboda ka za a rufe baki harshen nan da yake ƙarya a duniya to ranar lahira ba zai iya magana ba za a dode shi gabobi za su yi magana Allah ta'ala ya ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wannan na nuna mana cewa aljanna ba ta karewa aljanna aqida ahli sunna wal jama'a ba ta karewa kamar yadda wuta ba za ta kare ba wannan wal jannatu haqqan wa huma mawjudatan la fana'an lahuma da wuta da aljanna suna nan Allah ya halice su tun yanzu suna nan tintini kuma ba za su kare ba wutar da za ta kare ita ce na rusatin mu'mini wutar masu sabo a cikin mummunai idan masu imani suka shiga wuta Allah zai fitar da su za a rufe kofar wutar su in an fitar da su za a rufe ta amma aljanna da wutar kafirai tana nan har abada sannan sai Allah ta'ala sai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah wa ridwanun min Allah akbar Allah ta'ala ya yadda da mummunai bayan sun shiga aljanna ya fi yaddar ta fi daɗi a cikin zukatan mummunai fiye da me fiye da shigar su aljanna matakai uku ake da su akwai shiga aljanna bayan an shiga aljanna sannan akwai me sannan akwai ru'yatul mu'minina li rabbihim mummunai za su ga ubangijinsu wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubu ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما ترى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد عتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن هكا الإمام القيم يشي من إذا سجأ أبنجد سرعان بوبك ياما ذات جنشي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال صدق ممني ذا سجع الله sannan sai mataki na ƙarshe shine Allah ta'ala ya ce ya yarda da su alallamatu shaukani ya ce da Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ay radiya anhum bima amiluhu min at-ta'ati al-khalisati lahu Allah ya yarda da su saboda abin da suka rika aikatawa dan shi suka tsantsance niyya babu riya babu shirka a cikin aikinsu to sai Allah ya yarda da su wa radu anhu bima jazahum bihi sannan sun yarda da Allah domin sakamakon da Allah ta'ala ya musu mimma la yakhطuru lahum ala balin abinda ba su zata a zuciyarsu ba abinda baka zata Allah zai maka ba aljanna sai ya maka wala tatasawwaruhu uquluhum sannan kwakwalensu ba su iya hasaso waɗannan abubuwan ba sai gashi Allah ya musu aljanna annabi sallama a hadisi sahihi ya tabbatar mana cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat a cikin aljanna akwai abin da rai bai taba ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan bai taba fadowa a cikin zuciyar wani akwai ba in ka je zaka gani akwai aljanna to sai suka yadda da Allah akan haka warriba minhu subhanahu al-imam shaukani yace Allah ya yadda da bayinsa huwa arfa'u darajatin na'imi wannan yarda ita ce mafi daukakar matsayin ni'ima da Allah zai ba bayinsa wa a'la manazilil karamati kuma sannan yadda da Allah ta'ala zai ma bayinsa ita ce mafi daukakan matakai na daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba bayinsa Allah ka bamu والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة wannan ana mana nuni ne ana mana ishara ne akan abin da suka sama su bayin Allah waɗannan da gaskiyarsu za ta amfane su a ranar gobe kiyama na shiga aljanna wal khuludi fiha abadan da kuma abin da suka samu na dawwama a cikin aljannan nan har abada wa ridwanillahi anhum da kuma abin da suka samu na yadda Allah ta'ala da yayi da su والفوز والفوز أبن دعك شمع الفوز ذلك الفوز العظيم الظفر بالمطلوب على أتم الأهوال بلا ربي إذن يشي الفوز توشيني الظفر بالمطلوب كداتي دا أبن دعك نيما كما دا كداتي على أتم أهوال دا أكا تاش باكا سيبا أتوي مكا بأكا باكا شك دكا misali kai ɗalibi ne a jami'a ka rubuta jarabawa burinka ka sami A sai kuma ka sami A A din ma haka ya almabazzaranci akwai A din almabazzaranci in ji malaman jami'a su suke faɗi in ka wuce 70 wai kayi almabazzaranci tunda dai 70 yake nema to ka a 70 kana wuce 70 kayi almabazzaranci to A din gaske ko kuma su ce A mai security ko A mai security ko da an so a dan tauye maka to ba za a iya ba dan ka wuce 70 ka wuce saba'in to shi ne alfauzu kuma sai Allah ta'ala sai ya siffanta sai ce al'azim zalika alfauzu al'azim wannan shi ne rabo wanda yake mai girma so da haka Allah ta'ala ya tabbatar mana da mahimmancin gaskiya mai gaskiya a duniya domin mu dace a lahira da samun rabo mai kyau wannan gaskiya ita ce take ba mutane wahala yara su ƙarya manya su ƙarya jahilai su ƙarya malamai su ƙarya talakawa su ƙarya shugabanni su ƙarya to ina za a tafi wannan gaskiya ita ake bukata kowa ya sifanci da ita gaskiya na tsiratarwa a sheikh abdulkadir jilani rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi na allah ya ba da tarihinsa ya ce awwalu amri afsiduku ya ce farkon al'amarina shine gaskiya da gaskiya na fara zama bawan Allah mutumin kirki ya ce mamata ina yaro ban wuce shekara sha hudu ba ne shirin zan yi tafiya zan bar garinmu Baghdad sai ta haɗa ni da wata karauka cewa in bi su in yi wannan tafiya tafiya kuma da zan tafi ta neman ilimi saboda haka sai 'yan fashi suka tsare mu a hanya da 'yan fashi suka tsare mu a hanya sai aka tambayi kowa nawa yake tare da shi na kuɗi ya ce fa kazabu kowa sai ya ƙarya da aka caje sai aka ga fara'au ai fara'al lususu khilafa ma qala al'iyu sai suka ga sabanin abin da su ayin karauka suka faɗa sai shi kadai bai wuce shekara sha hudu ba sai ya faɗa abin da ke tare da shi aka caje shi aka ga daidai abin da ke tare da shi sai suka tambaye suka ce ma hamalaka ala dalik وقد كذب سائر اخوانك me yasa kai haka ka faɗi gaskiya alhali duk sauran mutane sun yi ƙarya sai ya ce ahattu ummi ala alla aqdib ce na ɗau alƙawari wajen mamata cewa ba zan yi ƙarya ba mamata ta mun wasiya ta ce la taqdib ya abdul qadiri kar kai ƙarya fa ahattuha ala alla aqdiba na ɗau alƙawari ba zan yi ƙarya ba shikenan sai shugaban yan fashi sai ya ce unzuru ila hadal waladi ahada ummahu ala alla yaqdiba walan ولم يخلف وعد أمه فكيف نحن عاهدنا ربنا على أننا لا نعصيه فنحن نعصيه شو قالوا لنا يا رب يا إما مشي القوري بزي كريابا كما يا ترى القوري amma mu ga mu mun yi alkawari da ubangijin mu mun saba masa yace da an tuba ce ni na tuba ni ne shugaban yan fashi in ji shi yace shine madugu ya tuba yace kowa kuma ya tuba aka tuba duka gabaki daya yaro dan karami dan shekara sha hudu ya zama sanadiyar tuba yan fashi wanda sun yi shekara shekaru shekara da shekaru suna fashi suna kisan kai suna kwace dukiyoyin mutane ba akan hakkin su ba sai gashi gaskiya ta sa su sun tuba famin da ake bukata ke so da ka mu zama masu gaskiya hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu wannan ranar ranar lahira ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya take amfanar su gaskiya na amfana ka ba sai an je lahira ba tun a duniya Allah ta'ala ba zai tozarta ka ba ko da ka sha wahala na wani lokaci to Allah zai bayyana ka cewa kai ne sai Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ardh lillahi mulku samawati wal ardi wal ardi wa ma fihim faru daga farko lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim
na'am wa huwa ala kulli shay'in qadir lillahi mulku samawati wal ardh mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wa ma fihinna da abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ta'ala qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan sura mai albarka da ita ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul ma'ida الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى يتشي جاء سبحانه وتعالى بهذه الخاتمة ألا تعالى يزود ونن كملا ور دفعا لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمه دومن أتنكدي تبتر ود ما تتبتر دبوتر النبي عيسى سكي دشيد ما منسى waɗanda suke cewa annabi isa abun bauta ne uwarsa maryam alaihi salam ita ma abar bauta ce Allah ta'ala sai ya zo da wannan cikawar wannan kammalawar domin a tunkuɗa maganarsu nan al'imamu shaukani yana so ya nuna mana munasabar wannan ayar ta ƙarshe da ayoyin da suke magana akan annabi isa alaihi salam wa akhbara bi anna mulka samawati wal ardi lahu duna isa wa ummihi sannan Allah ta'ala ya bamu labari cewa mulkin sammai da ƙasa duka na Allah ne ba na isa bane alaihi salam ba na babarsa bane Maryam alaihi salam wa duna sa'iri makhluqatihi kuma ba na sauran halittun Allah bane nashi in kaga ya ba wani to aro ya bashi in kaga wani mulki da wani ke yi a duniya da wani shugabanci to Allah ne ya ara masa aro ne na Allah قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير mulkin na Allah yana arama wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama shi ma ya dama kafin lokacin sa na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya anshe daga hannunsa ya mai da shi wajen wani wannan ita ce ka'ida Allah subhanahu wa ta'ala so daga mulki ba na kowa bane na Allah shi yake arama wasu dan ya jaraba su ba dan yana son mutum yake bashi mulki ba mulki baya cin Allah ya baka baya nuna cewa Allah madaukakin sarki yana son ka shi yasa khuyyara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an yakuna malikan aw an yakuna abdar rasula fakhtara rasuluna an yakuna abdar rasula annabin mu an bashi zabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zama sarki mai mulki ko kuma ya zama bawan Allah manzo manzo sama yace shi bawan Allah ne ya zabi ya zama bawan Allah mursali manzon Allah kun ga shine wannan وأنه القادر على كل شيء دون غيره سننكم الله سبحانه وتعالى شين مي يكون كومي با ونن سبا وقيلا وسكما ما لمن سكتشي المعنى أن له ملك السماوات والأرض معنى ونن Allah ta'ala mulkin sammai da ƙasa nasa ne yu'til jannati lil muti'ina yana bada aljanna ga waɗanda suka yi masa da'a ja'alana Allah minhum Allah ya sanya mu a cikin su al-Imam Shawkani yana so idan ya nuna mana munasabar wannan ayar da ayoyin da suke kafinta hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika al-fawz al-azim sai yace wasu malamai sun ce wannan ayatu lillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma fihinna tana magana ne akan ƙarishen ayat da ke kusa da ita munasabar cewa mulkin sama da na ƙasa duka na Allah ne to in shi ya mallaki sammai shi ya mallaki ƙasa ashe yana ba da aljannatansa ne ga masu wa ga masu da'a a gare shi ko kuma Allah ta'ala ya zo da wannan kammalawar ne domin ya nuna mana cewa mulkin sama da ƙasa nasa ne annabi Isa alaihi salam ba yi da mulkin sama ba yi da mulkin ƙasa bai mallaki waɗanda suke cikin sama ba bai mallaki waɗanda suke cikin ƙasa ba suke rayuwa a ciki an ce wa ma fi hinna ai wa ma fi samawati wa ma fi al sai aka yi amfani da ma a wajen malaman nahwu da malaman balaga ma ana amfani da ita ne li ghairi al ga wanda ba yi da hankali to nan an ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa ma fihinna ai wa ma fi samawati abubuwan da waɗanda suke cikin sama ai masu hankali ne ko akwai mala'iku akwai manzannin Allah da mursalan Allah ko duk suna ciki sannan a ƙasa akwai mu mutane akwai sauran jinsin aljanu to amma sai malaman mu sai su ce tagliban li ghairi ukala an rinjayar da waɗanda ba su da hankali ƙasa tsaba yashi duwatsu ruwa duk marasa hankali ne tinkiya akuya bunsuru zomo da sauransu dukkaninsu ba su da hankali ko sannan al'ajiramu samawiyya kashamsi wal qamari wa sa'iril kawakibi duk ba su da hankali ko sama abin nan rana wata taurari to shi yasa sai aka ce lillahi ma fi ba ce lillahi man fi lillahi mulku samawati wal ba ce wa man fihinna ba sai aka ce wa ma fihinna wannan shine karshen wannan sura mai albarka an ruwaito daga ibnu umar radiyallahu anhuma yake cewa akhiru suratin nazalat suratul ma'ida surar da ta sauka a cikin alqur'ani ta karshe ita ce suratul ma'ida duk da irin waɗannan maganganun akwai sabanin magabata sahabbai a cikin su kamar misalin ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tana cikin wannan sura mai albarka ko a cikin aqwal na salaf a cikin sahabbai da tabi'ai akwai wanda suka tabbatar da cewa hiya akhiru ayatin nazalat fil qur'an ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka alqur'ani ashe idan an ce suratul ma'idati akhiru suratin nazalat ashe ba ai kuskure ba so daga wannan sura mai albarka الشيخ وهبة الزحيلي رحمة الله عليه أتم تفسير تفسير المنير يشي اشتملت سورة المائدة على أحكام تشريعية وثلاث قصص wannan sura suratul ma'ida ta kunshi hukunce hukunce na shari'a sannan ta kunshi kisoshi guda uku sura ce a cikin surorin alqur'ani in ka cire suratul baqara to babu surar da ta kunshi nau'ukan hukunce hukunce mabambanta kamar suratul ma'ida sura ce ta hukunci shi yasa take makanta shaida da kanta ala annaha suratun madaniya cewa sura ce yan madina an saukar da ita ne a madina domin sura ce da ta kunshi hukunce hukunce malaman tafsiri suka ce ta kunshi alal aƙalli hukunce hukunce guda goma sha takwas in an ce hukunci ba ana nufin mas'ala ɗaya ba mas'alar da za ka iya ɗauka ka rubuta mujalladan da ta tafai a kai hukunce-hukunce sha takwas kai wasu ma suka kara suka ce ai sha tara ce kaman fakhruddin razi rahmatullahi alaihi wa afa anhu wa ghafara lahu a cikin tafsirin sa tafsirul kabir yace ai akwai wani hukuncin ma na sha tara shine ta bayani akan kiran sallah wa idza nadaitum ila salati takhuduha huzuwan wa la'iba kace wannan kiran sallah ake nufi a cikin alqur'ani babu bayanin kiran sallah kiran sallah sallah farilla sai dai sallar juma'a يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أما أتن سورة المائدة في أكا أم بتكرا سلا من غاني ko ta kunshi hukunce hukunce masu yawa ko sha takwas ko sha tara sannan wasalati kisasi sannan ta kunshi kisoshi guda uku amma al-ahkamu الشيخ وهبة الزحيلي رحمة الله عليه يتي أماه كنشو كنشي فهي بيان أحكام العقود أتيك أن يمن بياني أكن كنشو كنشن دسيكي بياني أكن قل قل قل قل تنكي قل باشي قل قادوكو قل أوري دو عقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إتشي آية فرقومة سنن ونكاه الكتابيات sannan ta kunshi hukunce hukuncen hukuncin auren ahalul kitabi mata ahalul kitabi wal muhsanatu min al mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna kaga ayar da take bayani akan hukuncin halaccin auren wa auren mata ya kitabiyai yahudu ko nasara sannan wal wasiyati inda al mauti sannan kuma an yi mana bayani a cikinta a game da mai hukuncin wasiya a lokacin mutuwa ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani dawa adlin minkum sannan ta kunshi wal mat'umat abubuwan ci abubuwan ci ko an faɗa mana tun a farkon ayar da waɗanda suka halasta da waɗanda ba su halasta ba حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق sannan shine ce min zaba'iha wa suyudi abubuwan da ake yankawa da kuma abubuwan da farautarsa ake sannan wa saidil ihrami wa jaza'ihi sannan kuma surar ta yi mana bayani akan hukuncin farautar harami mutumin da yake makka a wajen da annabi sallama ya shata shine harami ko a matsayin shi a matsayin muhrimi mai aikin hajji ko umra amma bayanin hukuncin sa wa jaza'ihi da kuma idan mutum ya kashe farauta alhali yana mai aikin hajji ko umra ko a cikin harami ga sakamakon sa mun ji wannan sannan wa taharati sannan wannan sura mai albarka ta kunshi hukunce-hukunce na tsarki min wudu'in na alwala wa guslin da wanka wa tayammumin da taimama duk wannan suna cin wannan wannan sura mai albarka wa tahrimil khamri wal maisiri sannan kuma wannan sura ta kunshi hukuncin haramta giya da kuma tata wa jaza'ir riddati sannan kuma da hukuncin wanda ya ridda ya ban musulunci wa haddi sariqati da kuma haddin mutumin da ya tata wa haddi alhirabati ay qat'i tariqi da kuma hukuncin fashi fashi wa kaffaratil yamini da kuma bayanin kaffarar rantsuwa wa shari'atil jahiliyyati da kuma bayanin shari'ar mutanen jahiliya ya take bi tahrimil bahirati was sa'ibati wal wasilati wal ha wanda Allah ta'ala ya dunkula waɗannan abubuwan guda hudu wanda shari'o'i ne na jahiliya kafin zuwan musulunci ya mana bayani gamsashe cewa Allah ta'ala ya haramta waɗannan abubuwan abubuwa ne da ake aikata su a jahiliya yanzu musulunci ya zo haramun ne kuma bai halasta a ci gaba da yi ba duk wannan sura ta kunshi waɗannan hukunce hukuncen wa hukmi tarikil amali bima anzalallah sannan wannan surar ta yi mana bayani akan hukuncin mutumin da ya ƙi hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar a wani ɗaurin aka ce masa fa'ula'ika humul kafiruna sannan aka da aka ce fa'ula'ika humul zalimuna aka dawo aka ce fa'ula'ika humul fasiquna da tafsirin da magabata suka yi ba tafsirin yan bid'a ba tafsirin magabata ne ake nufi da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humul fasiqun tun a zamanin ibn abbasin aka fara ɗaukan waɗannan ayoyin aka rika musu fassara ta yan bumburutu sayyiduna abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma ya dawo da mutane akan daidai me ake nufi da fassarar waɗannan ayoyi to wannan sura ta kunshi waɗannan bayanan ونحو ذلك في أثناء مناقشة ومجادلة النصارى واليهود والمشركين والنصارى da wasu hukunce-hukuncen da Allah ya rike ambatarsu a daidai lokacin da Allah ke koya mana tattaunawa dawa da kiristoci ayan nan ta zo ta koyar da mu ya za a yi mu zama muna za mu iya tattaunawa da kafirai abinda ake cin shi alhiwarul hadir abinda ake tattau abinda ake yi zama a zama a yau dialogue tattaunawa wanda ba musulmi ba ya za ka iya tattaunawa da shi da sharuɗin haka da dokokin haka ba kuma kowa zai iya yin haka ba to a daidai kuma wannan lokacin Allah ta'ala ya rika faɗin wasu hukunce hukunce ana tattaunawa da su kiristocin kuma Allah na faɗin wasu hukunce hukunce da a wannan sura an ji su wal yahudi da kuma yahudawa wal mushrikina da mushrikan larabawa wal munafiqina da munafikai duk Allah ta'ala ya bayyana hukunce-hukuncensu a cikin wannan sura mai albarka wacce ta kunshi ayoyi guda 120 الشيخ وهبة الزهيري يساك تشيوا وأما القصص الثلاث الواردة للعبرة والعظة أما قصة شي قدا أكدا أكا أنبتا أتشن ونن سورة كما أن أنبتي سني دم أو إذنا دم وأذنتو أبن دما لمم سكي شي مشي تجارب تجارب الأمم الماضي tajaribul umamil madi kwarewa da gogayya da abubuwan da suka faru ga magabatanmu Allah ba yana ba mu labari bane kawai mu jiya mu wuce a'a darasi ake son mu dauka walaysa bi insanin wala aqili man la ya'i tariha fi sadrihi wa man wa'a akhbara man qablahu adafa amaran ila umrihi wa qara'u adaba man qablakum rubbama allama hayyan man ghabar ka gani ka karanta tarihi a cikin tarihi akwai izina akwai ababen lura mutane suna bata idan ba su karanta tarihi ba in ana son a batar da kai sai a mantar da kai tarihin ka duk mutumin da aka raba shi da tarihinsa kamar an an balla wata gada ce ga kuma kogi a gabansa sannan ya baro inda ba garinsu ba to ina zai je ya fuskanci garinsu sai aka balla gada ga kuma kogi a gaban shi shi kuma bai iya ruwa ba in ma ya iya ruwa teku ne akwai manya-manyan kifaye yana tsumbulawa za su kalaci da shi to haka tarihi yake saboda haka tarihi babban abu ne babu al'ummar da za ta ci baya fiye da al'ummar da ta manta da tarihi wannan na cikin matsalolinmu baƙaƙen fata ba mu da tarihi yau duk wanda za ka ba da tarihin misali a najeriya nan in ka ɗau hausawa tarihinsu tarihihi ne labarin dangantakarsa ana zuwa sai a kai wani wai baya jidda kawai wata tatsuniya in ma ka so ka ce wani barawo mai saba mai iyayen shi shi ne fa wai kakan hausawa in ka dawo yarbawa kana zuwa tarin sai ce oduduwa ne wai ya shiga ruwa ya ce mumbo wai zai dawo har yanzu bai dawo ba duk ƙirya ne waɗannan tarihu tarihihi ne in ka dawo inyamurai a najeriya tarihin su ce wai niri da ari su ma in ka dawo nufawa su ma haka suna da nasu iwaje shi ma duk ga sunan tarihin ƙarya tarihi malaman malamai masu bincike suke cewa wai baya jidda wai baya ji da amma yanzu yana ji ko me yake ji yanzu oho bai jin komai to ba mu da tarihi tarihin mu ghayru mudawwal tarihin mu munqati'i ne ana zuwa nan da shekara 300 sai kaga ba mu da tarihi tarihi na gaskiya na kasar Hausa kana iya cewa ya yanke ne tun daga dan fodiyo daga wannan lokacin me muke da shi na tarihi ba ma kula da tarihi kuma har yanzu zaka ga al'umma mu ba ta ba tarihi muhimmanci in ka zo gida ka tambaya yaushe aka haifuwa na sai a fara zazzara ido duk ba sani ba balarabe ko za ka samu tarihinsa duk gida akwai kundi sai abin da ya faru za a je a rubuta shi yasa duk jahilcin balarabe yana da tarihi kafin ya iya rubutu da karatu sai rika dawwana tarihinsa a cikin waƙe a cikin waƙa sai ya haddace tarihin al'ummarsa a cikin waƙa sai san kana son ka san tarihin laraba sai ka karanta waƙoƙinsu to tarihi na da mahimmanci Allah ta'ala ya bamu kisoshi guda uku a cikin wannan sura mai albarka al'ula ta farko qissatu bani isra'ila ma'a Musa alaihi salam an bamu kissar annabi Isa alaihi salam tare da banu annabi Musa afwan alaihi salam tare da banu Isra'ila id qalu lahu fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun a lokacin da suka yi ma annabi Musa alaihi salam rashin kunya a matsayinsu na mabiyansa Allah ya ba su umarni amma suka ce a mu muna nan zaune ka tafi kai da ubangijin naka ko gama yakin ka zo ka same mu anan sai mu koma gida Allah ya ba mu kissa haka cewa kan mu zama kamar su sannan wasaniyatu kissa ta biyu qissatu ibnai adama ya kissar ƴaƴan adamu guda biyu haitu qatala qabilu hadila a lokacin da waɗanda ake ce musu qabilu da hadilu ɗaya ya kashe ɗaya ƙabilu ya kashe habila waɗannan sunaye ne ismani isra'iliya ne ba sa cikin ƙur'ani ba sa cikin hadisi shi yasa abin da ya fi kakka kira su da wannan sunan watlu alaihim naba abnai adama ibna adama Allah bai faɗa mana sunansu ba manzo Allah su bai faɗa mana sunansu ba a hadisi sahihi amma an samo wannan sunan ne a bible to wasu malaman tafsiri suna ganin halaccin tunda sunaye ne a ambata amma kauli rajihi hatta suna idan ba a same shi a qur'ani ba ba a same shi a hadisi sahihi ba to kar ka faɗi sunan mun gane to an bamu wannan wa hiya awwalu jarimatin fil ard kisan kai shine zunubi na farko da aka fara yi a ban kasa ƴaƴan annabi adam alayhi salam guda biyu ɗaya kashe ɗaya wasalisatu kissa ta uku ta ƙarshe qissatul qissatul ma'ida kissar ma'ida kabaki da Allah ta'ala ya saukar ma mutanen annabi Isa alaihi salam daga sama ko allati kanat mu'jizatan khaliqatan li Isa alaihi salam amama sahbihi alhawariyyi wadda mu'jiza ce wadda ta saba ma al'ada Allah ta'ala ya ba ma annabi Isa alaihi salam kuma aka saukar da ita gawa da su alhawariyun wato sahabban annabi Isa alaihi salam suka zo suka ga wannan kuma suka ci kamar yadda suka nema wannan shine a takaice abinda wannan sura mai albarka ta kunsa na hukunce hukunce wannan babban malami ya dunkule mana a waɗannan lafizza Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka ma dukkan sauran malaman tafsiri da alkhairi Allah madaukakin sarki ya san ya ya ya ya ya nawwara ya hatta kaburburan su ya ƙara musu daraja a lahira ya tayar da su tare da manzanninsa da shuhada'u da salihuna da kuma siddiƙansa kuma insha Allah ta'ala wannan shine ya kawo mu ƙarshen tafsirin mu na bana a wannan masallaci kamar yadda aka saba gabatarwa za mu lura cewa mun yi majalisi guda 28 mun fara wannan tafsirin ranar 27 ga watan sha'ban na wannan shekara 1438 gashi kuma Allah ta'ala ya kamu yau 25 ga watan Ramadan na dai wannan shekara godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe kafin mu gama ba zan tsawaita bayanai ba akwai tambayoyi da yawa ban sani ba bayanan da kwamitin masallaci za su gabata kuna da lokaci da yawa kuna da bayanai da yawa ko a karanta tambayoyi ko a kyala jama'a to shi kenan to a ƙarshe kamar yadda aka saba al'ada muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya cancanta a gode masa ta yadda ya ba mu waɗannan damammaki masu yawa daga ciki akwai dama ta lafiya daga ciki akwai dama ta rayuwa wadda lafiyar a cikinta take daga ciki akwai dama ta samun yanayi mai kyau har aka gabatar da tafsirin duka majalisosin guda 28 ba wanda ya taba samun tangarda duka aka gabatar da su ba a yi fashin koda kwana ɗaya ba wannan wajibi ne a gode ma Allah akan wannan duk da halin da ake ciki na damuna amma an gabatar ina jin kwanaki guda biyu ne kawai ake yin tafsiri ana ruwa amma kuma bai hana an gudanar ba wannan wajibi ne mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da lafuzzan da ba za mu iya ambata su ba kuma lafuzzan da ba su da adadi na biyu waɗanda ya wajaba mu gode mawa su ne kwamitin wannan masallaci da suka ɗauki gabarin gabatar da wannan tafsiri suka shirya tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a ƙarƙashin shugabancin liman malam Ibrahim Yahaya da sauran masu mara masa baya na ibansa da sauran 'yan kwamiti da khadiman masallaci duka gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan cikin waɗanda suka cancanci mu gode musu akwai alaramma malam Siba Waihi Sulaiman Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da shi ake aka fara tafsiri bai taɓa latti ba kullum ina zuwa in tarar da shi saboda ka Allah ya saka masa da alkhairi sannan na gaba shine Malam Ibrahim Yusuf wanda ya rika ɗauko ne daga gida shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi bai taɓa latti ba a masallacin me yake sallah tun daga ranar farawa har zuwa yau Allah ya saka masa da alkhairi sannan cikin waɗanda ya waje ba mu gode mawa ga fuskoki na mabambanta akwai shugabanmu alhaji umar tafida da tijin arziki allah maɗaukakin saki ya ƙara masa lafiya ya ƙara ma rayuwarsa albarka ya ninninka masa lada a game da wannan gwagwarmaya da ake tun ana da ƙarfi har aka kawo halin da ake ciki a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa zuciyarsa Allah ya ƙara masa lafiya sannan akwai mataimakin shugaban izala na zaria alhaji yunusa bi tahir wanda da shi muka bude wannan tasirin kuma ya kasance tare da mu ko da yaushe a cikin wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa lafiya ya shirya masa da zuriyarsa sannan akwai dan uwa a sheikh nura zubair dambo wanda da shi muka bude wannan tafsirin yamma gashi nan ya iso Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya karfafi zumunci Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya kara masa basira sannan akwai mataimakin shugaba na izala na nan tidin jiku da kewaye alkali gashi nan shi ma yana tare da mu a yanzu Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi akwai duka 'yan uwa ga sunan da yawa da suka halarta 'yan agaji sun yi bajinta ga sunan da uniform da wanda ba su da uniform a cikinsu Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi masu ɗauka 'yan jarida 'yan abin nan Jibwit media da masu ɗauka a ƙarƙashin markazul wa'ayi islami a ƙarƙashin malam yusuf lawal yusuf da ɗan uwansa malam abdulaziz aliyu sannan da 'yan wanda suke zuwa daga wani gidan rediyo ne ma kun ya fi shi ma malam hassan allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi gabaki ɗaya sannan sai wanda yake sawa a rediyo ake yake sa karatun a rediyo ni ban taba saurara ba gaskiya wane ne aka ce shi ne wanda yake ɗauka ko da yaushe to honorable yusuf soja mai ba gwamnan jihar kaduna shawara akan harkokin tsaro allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi a game da wannan alkhairi da ya yada da kuma ji yadda al'umma maganar Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare shi Allah madaukakin sarki ya mazuriyarsa albarka Allah madaukakin sarki ya ƙara yalwata masa a cikin dukiyarsa Allah madaukakin sarki ya masa gudunmuwa da irin gudunmuwar da yake mabayinsa wanda suka taimaka wajen yaduwar addininsa da sauran 'yan uwa duka gabaki ɗaya mahalarta domin halartar karatu nau'i ne na albarka mutane su zo ana karatu su saurara zaman masallaci shi kanshi alkhairi ne sannan kuma su zo su ji alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ga baki daya dukkan wanda ban ambata sunansu ba ba rubutawa ne ba hasasuwa nake a cikin kwakwalwata saboda haka in na manta da wani ban ambata ba kuma ya kamata in ambace su to su gafarta mini ina musu godiya ɗari bisa ɗari Allah ya saka musu da alkhairi ko na ambace su ko ban ambace su ba da izinin Allah Allah ya ambace su kuma abin da dama muke fata shine Allah ya ambata sannan muna fatan wannan karatu da muka yi Allah ya anshe shi kurakuran da muka gabatar a cikin Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana mu gajiyayyu ne kasassu ne a gaba ga ubangijinmu mu masu rauni ne Allah ya yafe mana kurakuran da muka yi duk sukuran da muka yi ba da gangan muka yi ba dan adam iyakar da abin da zai iya yi na bincike da karatu to sai Allah ya nuna masa gazawarsa cewa shi abdun ajizun ne ubangijinsa shine rabbun qadiru Allah shine mai iko shi ko bawa mai rauni ne so daga duka Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi akwai mala abubakar mai hula da bayi da lafiya da shi muka haƙaƙa halarta wannan tasiri tun daga farko ya waje ban ambace shi in masa jinjina Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya da sauran dukkan dattawa ga su nan wanda kullun da su muke karatu da fuskoki mabambanta duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah kuma ya kai mu baɗi lafiya da kuma rai mai amfani Allah ya ƙara ma rayuwarmu albarka Allah shiryatar da zuriyarmu matasanmu Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya sitirta mana matanmu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah sai jawaban masallaci